الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiya. a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadithi na ashirin da hudu. wanda a yau insha Allah za mu tashi daga farkon hadisi na 25 walal musannifu rahimahullah alhadithu al-khamis wal 20 malan Allah jikansa da rahama yace hadisi na 25 a cikin wannan littafi mai albarka an abi dharrin radiyallahu anhu aidan wannan hadisi an amso shi daga abu dharrin al-gifari jundubu ibn jinadata yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi ayyuban hallode wato kamar yadda shi ya rawaito hadisi na 24 a wannan littafin shine da yake da kwai hadisi na 25 abu zarrin ilgifari ya ce anna nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa waɗansu mutane cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙalulin nabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato fuƙra'ul muhajirina masu ƙaramin ƙarfi talakawa na muhajirai waɗanda suka yi hijira daga makka suka tafi madina suka yi kumiti zama suka yi suka yi shawara a tsakankaninsu suka ga cewa ho yanzu mawadata ga baki daya sun kwashe lada sai suka ce bari su je wajen ma'aiki su gaya mushi wannan abin yana damunsu su ma dan ba su wani lakani wanda za su dinga yin amfani da shi wanda idan suka yi wannan lakani din su ma za su samu ladan sadaka suka ce ya ma'aikin Allah yana suka garza suka tafi da suka je suka ce ya rasulullahi zahaba ahlud dusuri bil ujur ya rasulallahi ma'abuta dukiyoyi idan aka ce addusur jam'i ne na addasar addasar ita ce almal zahaba ahlul amwalil kasir ma'abuta dukiyoyi mai yawa sun tafi bil ujuri da ladaddaki sai ya jaka dan Allah mawadatan cikin mu sun kwashe lada yusalluna kama nusalli suka ce ya rasulallahi mawadatan cikin mu suna yin sallah ta farilla da ta nafila kamar yadda muke yin sallah na farilla da nafila waye sumu na kama na sumu suna yin azumi na farilla da na nafila kama na sumu kamar yadda muke yin azumi na farilla da na nafila aikin na ladan dama waɗannan su ne manya-manya ko bayan kalmar shahada sallah ga azumi ya ce to ya rasulullahi kowane daga ciki irin yadda muke yi tsakankanin mu da su ba wani abin da muka ɗara su a kai amma kuma waye tasaddaku na bi fuduli amwalihim su suna yin sadaka da larar dukiyoyinsu ƙajuwar sahabbai su ba wai tarin dukiyar ba ne suke kallo na mawadata abinda suke kallo wannan hoɓasa da suke yi na tallabawa masu ƙaramin ƙarfi saboda duk wanda ya tallabawa mai ƙaramin ƙarfi zai samu lada mai girma wannan shine dalilin da yasa suka kawo kukansu wajen ma'aiki ba wai dan saboda tarin dukiya ba yana da kwai filaye kaza yana da kwai gidaje kaza yana da kwai kaza yana da gini kaza yana da motoci kaza yana da kaza yana da kaza a wannan alkhairin da suke yi da dukiyoyinsu muka ce mu kuma ba mu da abin da Allah ta'ala ya hore mana wanda za mu dinga ɗauka muna bayar da sadaka a hadisin abu huraira ma'aiki alaihi salatu wassalamu da suka zo suka ce mushi wai tasaddaquna wala na tasaddaqu wa yu'tiquna wala nu'tiqu sannan kuma suna yantar da bayi mu kuma ba mu da dukiyar da zamu su bayi mai yantar da Allah sallallahu alaihi wasallama ce ku kyale awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna ce kada ku faɗi haka ai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku abin da za ku dinga yin sadaka da shi Allah ya hore muku abin da za ku dinga yin sadaka da shi idan wancan alhajin wancan mawadacin kaga ya ɗauki nauyin mutum ɗari ɓangaren karatunsu saboda Allah ya hore mishi ka ƙara addu'a akan Allah ta'ala ya hore maka iri-irinsu Allah ya hore muku iri-irinsu wanda suka san ciwon musulunci suka san ciwon ‘yan uwansu musulmi amma kuma kai ma akwai sadakar da za ka yi za ka ce wato su alhaji su ne masu sadaka amma mu kam mun zai mun to mu shahiduna ‘yan kallo kai ma akwai abin da Allah ya baka wanda za ka dinga yin sadaka da shi wanda ba sai ka saka hannunka a jihu ba ka hudu zala ce inna bi kulli tasbihatin sadaqatan inna sadaqatan haƙiƙa za a rubuta muku ladan sadaka bi kulli tasbihatin da dukkan fadar subhanallahi da kuka yi lokacin da kaga wani yayi sadaka ta jika goma kai kuma ko dala goma ba ka da shiga gida kama subhanallahi subhanallah subhanallah subhanallah iyar ka gashi ka kwanta kai barci ba ka ba sa adadin abin da kai ba shi dama dama in ka tambaye shi nawa ya bada sadaka zai ce jika goma kai sadakan nawa kai ya ce ka ce wallahi ne sai Allah ya sani abin yana da yawa mutuwa ce ta shigo kasuwa ce ban gane ba mai gare ka zaka ce wani abin da ya yi yawa mutuwa ta shigo kasuwa mu ma alhazai mu hudu abin da muka yi sadaka ka hudu dala abin da kai zai ce wallahi ba zan iya ba lissafawa saboda abin ya huce lissafi naku ne kaɗan mun gane da kyau sai ka mai ta yaro da babba kenan a nan za ka fassara sadakatan a matsayin shine ismu inna mun gane da kyau saboda idan jari da majururi ya zo shi ko aka samu zarfi to sai ka gabatar da khabaru inna ala ismiha wala tuqaddim khabar al-hurufi illa ma al-majruri wa dhurufi kamar yanda al-imam al-hariri ya faɗa cikin littafin mulhatul i'rab ma'ana inna sadaqatan haqiqa kuna da kwai ladan sadaka mai girma bi kulli tasbihatin da dukkan tasbihi da za ku yi duk lokacin da bawa zai faɗi subhanallahi to za a rubuta mai ladan wato tamkar ya ɗauki wani abu ne ya bayar sadaka wa kulli takbiratin sadaqatan ma'aiki yace haƙiƙa za a rubuta muku ladan sadaka da dukkan kabbara da kabbara da kuka yi faɗar Allahu akbar subhanallah Allahu akbar wato kowanne idan bawa ya faɗa za a rubuta mai ladan sadaka wa kulli tahmidatin sadaqatan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace sannan kuma haƙiƙa za a rubuta muku ladan sadaka da dukkan hamdala da kuka yi faɗar alhamdulillah alhamdulillah wa kulli tahlilatin sadaqatan sannan kuma haƙiƙa za a rubuta muku ladan sadaka ga dukkan hailala da kuka yi faɗar la ilaha illallah kada ta Allah ta'ala da kuka yi da bauta. Waɗannan za mu ga su ne albaƙiyatu salihat. Subhanallahi, wallahu akbar, walhamdulillahi wa la ilaha illallah. An gane? La ya durruka bi ayyihin na bada'ata. Ba matsala ka fara da kowace jumla in kana su. Za ka iya fara da la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar. Za ka iya faɗar haka. za ka iya faɗar yadda aka saba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mun gane to wannan wa faɗar wannan sai wanda Allah ta'ala ya wa gamnakatar subhanallahi wa bihamdihi kadai wannan jumla din guda biyu subhanallahi wa bihamdi azza Allah ce dukkan wanda ya faɗi wannan kalma man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin hudat khadayahu wa in kanat mithla zabadil bahr duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi a rana ayini ya faɗi wannan kalmomi ya faɗi waɗannan jumlolin sau ɗari cittif za a shafe mai kusakuren shi ko da yawansu ya kai kwatamkacin kumfar teku subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin abu huraira ne yana cikin bukhari da muslim sannan kuma hadisin abu huraira wanda yana cikin sayo muslim zala ce man qala hina yusbi wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi manzala ce dukkan wanda yace subhanallahi wa bihamdihi da safa ɗari da marece ɗari to a cikin bayan Allah ba wanda zai zo da irin katafaren ladan da zai samu na wannan rana face dai mutumin da ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi shi ma ɗari ko kuma ya sama da ɗari amma dai mutumin da sadaka ce ya ɗauka ya bada ta kuɗi ya yi kaɗan da ya isko ka zai da yin shi ma ya yi subhanallah bihamdi da ya riƙe lakanin da ka riƙe gyan ga irin su subhanallah wa bihamdi subhanallah al'azim wannan shi ma lada ne mai girmawa mazala ce kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim hadithin abu huraira wanda shi ma yana cikin sahih bukhari da muslim ga hadisin abu huraira manzo Allah ce man qala la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marratin kanat lahu adala ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد مثل قال مثل ما قال zala ce dukkan wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan tasbihi din idan bawa yayi sau 100 za a rubuta mai ladan tamkar ya yantar da bayi goma yanzu wani alhaji ne a kowace rana zai iya yantar da bayu goma a kudin shi a irin alhazanmu na nan ba irin na larabawa ba alhazanmu na nan wanda ga su da kudin amma kuma kai ma da baka da kudin kafi su kwanciyar hankali yanda suke lissafi yanda za su haifar da kudin nasu wannan ya fi yanda kai kake tunanin kai ka zama mai kudi to za a rubuta maka ladan duk da kai la ilaha illallah dinnan sau ɗari cicci za a rubuta maka ladan kamar ka yantar da bayi guda ɗari guda goma in ka kon goma kana yi kayantar da bayi ɗari tab abin hodewa ne sannan kuma za a rubuta maka kyakkyawa guda goma za a shafe guda ɗari za a shafe maka mummuna guda ɗari sannan kuma a wannan yinin Allah ta'ala ya sanya katangar karfe tsakankaninka da sheda wani alhaji ne wanda in ya sadaka Allah ya sanya katangar karfe tsakankanin shi da sheda wataƙila ma ba shaidan jima ne yake tunzula shi ya sa yi ga sunan ana buƙatar taimako ana buƙatar a tallaba marayu amma kuma ka gaje shi gurin waka yawa mawaƙi liƙe yayi liƙen miliyan guda miliyan biyu za ga yana wata sabgar ko sai ga an zo an yi liƙen da kai baka tunani aka ce maka alhaji wani ya liƙa miliyan guda ka ce wani wani lokaci za mu yi taro na wa'azin kaza mu je neman taimakon gurin shi da kyat ya ba mu jika biyar yana cewa wallahi ba kuɗi ne yanzu shine ya ba da miliyan to yana ga iya baiwa musulunci miliyan sai ya yi rashin lafiya kaga shaidan ne yake tunzura shi ya ce kai karka yi arena kamana a irin na ainihin ranar dubu ce ta haɗu don a san kai mami akwai ne ka hoto kai eh kala a yi kumiya yawa kala a yi kumiya ba kala a ba shaidan kumiya shi kenan sai ya fita yi amma ɓangaren addini ya cike da larau da su da Allah dama kullum in ka biya su ai fashali za ka yi kai ka cikin kasuwancin ka ai za ka yi za ka ja baya a ɓangaren musulunci baya ba da shawarar la'ayi amma a ɓangaren ɗarmewa ƙarya gindi to shi yake ba da shawarar ayi to kai kuma lokacin da kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli shay'in qadir kai so ɗari cicif a wannan yinin an sa katangar karfe tsakankanin ka da shedan din shedan kin da zai zama to mai har zuka lamari ne wanda zai hada ka rikici da iyalinka zai hada ka rikici da makwabtanka zai hada ka rikici da abakanka zai hada ka rikici da yan kasuwarka to Allah ta'ala ya shiga ya sanya katangal karfe tsakankanin ka da shi sai zama to kullum in ka tashi bayan asuba yasa waɗannan azkar din idan ba waye su duk bayan asuba ko to shi kuma wannan nan zai wuni lafiya kalau da iko Allah akwai irin su bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim so uku rakan zaka faɗa amma duk wani abu wanda yake mai zalunci mai cuta ba zai dafa ka ba ba zai cutar da kai ba amma za ga mu gaugawar mu ta mana yawa wani lokacin kamar kana cikin kaya ana sallamewa assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum ka yi kokari ne za ka yi sai goma a gudun da kake da ja ka ja takalmin ka ka tafi gida wai kai yanzu so kake ka je ka bude whatsapp wanda suka maka sako da dare ka leka ha gani akwai wanda ya buƙaci a tura mai naira ko wanda ya buƙaci a mai canji ko wanda to ala kulli hal wallahi wallahi alhamdu ala kulli hal eh wallahi muna da iri irin su na'am wa amrin bil ma'rufi sadaqa haka ne ko na'am eh dal ayi hakuri na'am wa amrin bil ma'rufi sadaqatan umarni da kyakkyawan aiki shi ma za a rubuta wa mutum ladan sadaka lokacin da kai umarni da kyakkyawan aiki za a rubuta maka ladan sadaka ba kai ka aikata ba amma saboda wannan umarni da kyakkyawan aikin da kai ka ga wani dattijo ya ɗako kaya niki-niki ɗaya a ka ɗaya a hannu ka ga wani yara guda bi kai je ka amshi kayan shi ɗaya kai ma ka amshi ɗayan ku je ku amsa ku kai mishi gidan shi wannan umarni ne kai da kyakkyawan aiki mun gane da kyau za a rubuta maka ladan sadaka hakanan kaga mutane a zaune lokacin sallah yayi kace wa tashi ayi tafi ayi sallah mana to da sun zo sun buga tsarin wasa ne za su amma kace a tafi ayi sallah suka bari suka tafi suka yi alwala suka tafi suka yi sallah kaga wannan kai umarni da kyakkyawan aiki za a rubuta maka ladan sadaka ka shigo gidanka kaga wancan yaron a kwance wancan a zaune yana da nadanan salula wancan yana wani ce kai ku yi alwala ku ga kowa ya ɗauko ƙur'ani eh kowa ya karanta inda aka koya mishi a makaranta wannan umarni ne da kyakkyawan aiki amma sai ya zama to mu kawai ba ruwan wani lokacin inda jiha ya tsallake kai na to ya fada kan kowa ma eh ni ai kowa nafsi nafsi yake ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum halaka suna kafa hujja da irin wannan ayar ta kuma ba ta da alaka da abin da suke kafa hujja da shi mun ji ana ƙwarsu je to haka ne wani hayin an munkarin sadakatan sannan kuma hakika za a rubuta muku ladan sadaka dangane da hani da mummuna aiki da kuka yi lokacin da kaga ana aikata wani aiki na asha ka hana iya gwargwadon yadda kake da kwai matakin hanawa saboda wajen abin da ya shafi inkaru almunkar yana da kwai matakai akwai mataki na farko shine da hannu mataki na biyu da harshe mataki na uku da zuci to lokacin da ya zamanto inkarul munkar ɗinka in kana da kai ƙarfin da za ka yi shi da hannu to ka aikata shi ka shigo gidanka ka ga yara suna lido a matsayinka na shugaba na gida wanda za ka zamanto mas'ulun an ra'iyyatihi ka ɗauki wannan lido ɗin gabaki ɗaya ka tattara ka ce ku kawo su kaɗan ɗako isansi suna gani ka kunna mai wuta ƙyart wuta ta kama ta ya lalace sun siyo kayansu bai huce ba kwana biyu kwana uku dala ɗari suka siyo shi ko biyu ba za ka ba su ba a abin kirki ake ɗari mai gindi amma don abin da zai zamanto ya shagaltar da 'ya'yanka game da abin da ya shafi karatun addini ko ya shagaltar da su game da abin da ya shafi wato ayyuka na alkhairai to sai ka yi musu maganin shi ka fito titi ka ga yara wancan sun ɗora fada suna shan shisha a matsayinka na wanda ba baban kowa a cike ba kuma yadda zamani yake dai abubuwa gashi nan dai ana gani da a unguwa tsoho ɗaya in yayi magana ba zancen sai ɗanka ba ko ɗan wane ne ka samu karar rauka in ya je gida faɗi to baban shi ma sai ya ƙara mashi to amma yanzu ko wala in ka buji ɗan mutum kagala Allah in dai baka taɓa zuwa kotu in baka taɓa zuwa kotu baka taɓa ganin convocation ba la Allah bayan magariba in ka shigo gida an ce ga takarda an baka menene fa kacir ce aka kawo ta wuta ce kai wannan ba baka cirki wuta ta ruwa ce a ba ta ruwa bace gayyata ce tace ni ban iya karanta ba karanta ne da kanka gashi na ana neman ka a kotu menai tace to dan gidan wani da ya kawo ya ce a baka dan gidan wani ɗazin nan hutu daga zajin ɗaya da namiji shi ne alaika mun kukatar dauka to kaga irin wannan sai ya zamanto ga baki ɗaya mun dagula lissafi in ya zamanto iyaye sun zama iyaye na gari ɗanka in zai aikata abin banza ba sai kai ka gani ba ya kamata a ce a mai tsawa in wani ya mai tsawa to duk ba da haka bane mutane suke lalace wani lokacin yaro ba zai iya shan taba a gaban ma'aikin shi ba ba zai iya shan taba a gaban mamar shi ba amma ya sani a titi in ya kwale baban shi ya tafi ma'aikata mamar shi ita ma'aikata ce ta tafi yanzu a unguwa sai su zauna su wuni suna kwale wasu shikenan da marece ya san baban shi ya kuzawa sai ya sa dogon riga jallabiya ya dan sa hular shi tashi da kwawa sun taba ni ji hadisi dauka taba ni ji tsiyaci a unguwa ga baki ɗaya ya hayyaci mutane kuma da ka mushi magana baban shi in ya zo tarro ka zai wani da Allah raka haƙuri wayannan yaran me suka maka an ce ɗazu ka hana su rawar hantsi ba ƙol gidanka ba suka je kai haƙuri mana da Allah ba so kace a samu matsala inda ana so a yi zaman lafiya a bar su da Allah su shakata to mutumin da mahaifin shi ya gaya maka haka yanzu aga gaba gaba in kai wasa in ma kote maka aka ca za a yi laihin ka ne ya maka ne dan ya maka hannunka mai sanda ne dan gaba in ka sake wa dan shari'a Allah zai maka kotu shikenan ana nan ana nan shi ma'ahin bai san abin da yake gudana ba daga karshe sai da ya zamanto ice yayi tauri ba zan tallan kusuwa ake ba kuma da sai ya fara bayyanawa a gida ma'aihi kuma ya zo ya raka neman shawara ya ne za a yi wannan yara su hasa sa wannan in ya kasa ganewa yaro kullum yana shan wannan abin kaza kaza kaza abokin na shi ce to baka san yana sha ba sai zai ce wallahi yayi duka ba su wuce sati biyu ba da fara sha ce habawa ne dan ka yafi shekara biyar yana sha ce a kalkali ka dana kuma kuma lokaci shiga hallo dan faida shi gaje ya fi shekara biyar yana sha haka yanzu ake fa dan mutum ka ganshi yana aikin banza ka ja mai kunne daga ƙarshe kilota a hibon ka ja an ce amma ka mutum kotu saboda ya umarni da kyakkyawan aiki da hali da mun aiki yanzu sai zama to asbahal ma'rufun munkaran wal munkaru ma'rufan abin da ya kamata a ce an yi magana a kan shi an gani to ba a magana a kan shi abin da bai kamata a yi magana a kan shi ba sai ga an yi magana a kan shi la'alla wani gurin za ka ga in ka je ka wallahi saboda abubuwa sun yi katutu in aka ga ɗanka yana karatun addini wallahi za ka je ana zawa ana ka iyayen shi kashi wallahi ku hanna wannan ɗan naku in kuka sa lalace zai yi ya rena muku ka addini haka tun da ɗanka yake zuwa masallacin wani yake sallah to wallahi in dai baka hana shi ba to wata ran kat sai ya ce baka da sallah kai ba wallahi sai ka je iya abin da ya yake maimakon a ce a to ai ku iyayenku ne ma kamata a ce kuran umurta suna zuwa masallacin wani suna sallah ai masallacin na ana karantar da sifatu salatin nabi ana karantar da kitabun tauhidi ana karantar da kaza a irin wannan karatun zai fitar muku da yara daga musulunci a takaice dai za su ci yanzu abubuwan da ake faɗa abin da yake mai kyau shi ake faɗa a kan shi abin da ba shi da kyau ya gani cewa an ɗarme mishi gindi yanzu wanda zai zo shi ba da fatawa akan cuɗanya da mata da sauransu ko bai a ce wannan shine malami amma ku zo ku ku ta kura mutane ku ce wani menene mace sai ta sa hijabi dogo an yi kaza an yi kaza an yi kaza kawai biya malaman karshen zamani da sauransu mu iyayen ku dai ba haka ba suka mu ka gani shikenan kullum abubuwa suna ƙara cakuɗaya suna ta ƙara cakuɗaya kuma sai mutum ɗiyan shi sun daburce da sauransu sai ya zo ya raka neman ya za a roki Allah Allah ya shirye su na eh sai a raka mala a taya mu da addu'a yara dinga baki da yawancin yayi kaza wancin yayi kaza kuma tun da farko an bar tarbiyyar ta addini an shiga wata tarbiyyar na'am wa fi bud'i ahadikum sadaqa ma'aiki alaihi salatu wassalam yace haƙiƙa ana rubuta muku ladan sadaka cikin farjin ɗayan ku lokacin da yaje biya bukatar sa wajen iyalinsa qalu ya rasulullahi ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr sabai suka ce ya jakadan Allah shi yanzu kowane ɗaya daga cikinmu ya je ya biya buƙatar shi a wajen iyalinsa kuma Allah ta'ala ya rubuta mai lada ya je ya biya buƙatar shi ya kashe sha'awarsa kuma sannan hallo ya samu lada riba bibi ta saburo lala ma'aike alaihi salatu wassalam ya ce to a ra'aitum law wada'aha fi haramin to ku bani labari da a ce wannan sha'awar tashi zai je ya saka ta a cikin farji na haram zai je ya yi zina a kana alaihi uzur shin za a rubuta mai laifi shin zai samu laifi ga ce kwarar ku ya rasulallah zala ce fakadhalika idza wadaha fil halal kana lahu ajrun hakanan idan ya saka wannan sha'awar tashi cikin farji wanda yake na halali za a rubuta mai lada yanda inda a ce cikin farji na haramun ya saka ta zai ɗauki laifi to haka nan in ya saka ta cikin farji wanda yake na halali kuma zai doki lada zai samu lada wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi to wannan yana nuni akan hanyoyi na alkhairi suna da yawa shi yasa to bayan wannan hadisi da ma'aiki ya karantar da sahabbai masu karamin karhi na muhajirai suka je su bayan sallah suna tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 ana nan ana nan mawadata sai suka ji ha wasu ba sai suka tafa ya tabka jam ana kariya sallah da mawadaci da mai karamin karhi kowa subhanallah subhanallah subhanallah talaka suka zo suka samu suka yi shawara suka ce ya kamata mu je mu samu ma'aiki a kiraye su a ja musu kunne a ce musu wannan na talakawa ne banda su a cikin lamarin da garaba sannan ta talakawa ce shi kenan suka ce to ba matsala sai suka tafi wajen ma'aiki suka ce ya rasulullahi sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlahu suka ce ya jaka da Allah ai yan uwanmu masu dukiya sun ji irin abin da muke yi wannan lakani da ka ba mu sun ji yadda muke kuma su ma suke yi yanzu yadda ya kamata a kira su a ja musu kunne a ce tun da dai mu mu shiga ba hurumunsu su ma kan su shiga nan mazala ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u yin hakan din farala ce ta Allah yana bayar da ita ga wanda ya ga dama za ka ga wani bashi da kobi bashi da sisun kobo wallahi ba zai iya yin tasbihi 33 ba tamiri 33 takbiri 33 bayan sallah ta farilla saboda wannan shi Allah bai mai ga munakatar ba sallah din dinji yake kama a cikin kayayyaki amma ga wani shi kuma da rufin asirin inda daga yau zai fasa neman kuɗi kuma a kullum a gidan shi a raka cin jika goma goma zai shekara hamsin yana cin kuɗin bai kare ba amma za ga ana gama sallah ta farilla din tasbihi din nan sai ya tsaya yayi kaga wannan farilla ce ta Allah alhaji mai kuɗi ya tsaya yayi ga wani wanda shi kuma ko na garin rogo ba shida amma ya kasa tsayawa yi fadlullahi yu'tihi man yasha'u kenan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik